بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis shida ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سلكي ميسا كياد الخير ba manta ba a karatun da ya gabata mun ɗauko bayani dangane da raddin da malin yake kan yi matijjani a samawi da yake zargin wai duk wani saɓani da aka ga ya faru a yau a cikin al'umma na mazhabobi da bambancin aƙidu wai laifin yana ƙarewa zuwa ga sahabbai ne ƙala ya ce wannan magana tashi ba gaskiya ba ce to shi ne ɗauko shi'a ya bayyana mana tushensu ya ɗauko ƙadariya khawarij da sauran ɓatattu duka to ya kawo mana alfalasifa to muna cikin jin bayani don gane da falasifa sai lokaci ya ƙure to amma sai mu ce wa ya ƙulu fita arifi bi mustalahil falsafa malamai suke cewa don gane da istilahi da kuma bayani na falsafa sai su ce, wa ƙada tsara hadar lisim wannan suna na falsafa ya zamo fi urfi kathirin minan nasi na wasu yanayi na wasu mutane muktassan bima kharaja an diyanatil anbiya musamman ga duk wanda ya ma addinan annabawa tawaye ولم يذهب إلى إلا إلى ما يقتديه الأقل في زعمه Mala ya ce ya zamanto shi bai bin komi na ce wahayi daga Allah sai abin da hankalta mai kawai. Kaci ni mai hankali ne, ina da dama in yi tunani suna wanda ake cima almufakirun, so kawai suna bin abin da ya yi masu daɗi ne ya masu daidai a zuciyarsu. shi sa kake jin an ce waɗanda suke bin aƙidu musamman irin na ma'utazalanci za ka ji an ce sun yi karatu a wajen falasifa na greek da za ka rika samun aƙidinsu suna yin ɗaya kun gano wannan shi ne in suka yadda da hankali sai ka ji suna cewa ai kafin zuwan nasi ya kamata hankali ma ya san allah kuma ya ci gaba da bautan allah a haka kila kun fahimci wannan dangane da karatukan da muke a kansu ko wa akhassu min zalika annahu fi urfil mutaakhirina amma bayani na musamman shine an fi sanin wannan kalma musamman ga waɗanda suka zo 'yan baya li atbaya aristo musamman ga wanda suke mabiyan wancan zindiki aristo wa humun a masha'una khassa Malai ce su ne waɗanda so da dama ake kiransu da wannan suna, kuma da su ake nufi sannan sunan ya fi yaɗuwa a kansa a ko'ina. Wahumun lazina hazzaba bin Sina tariƙatahum su ne wanda Ibn Sina ya ƙoƙarin tace hanyarsu, wa ba ha ya ƙara gyatta ta wa ƙarrara ha kuma ya tabbatar da ita. Ibn Sina da kuka ji ana magana. ga mutum na cewa ai ya karanta a littafin ibn sina yana wani tabajjiji ta kidan su aristo yake da ita wa hiya allati ya'rifuha balla ya'rifu siwaha wannan addini na su aristo ya sani bai ma san wani abu wanda ba ita ba za ga musamman waɗanda suke harkar magunguna suna tasirantuwa ɗari bisa ɗari da shi sai ya ce almutaakhiruna min almutakallimin ya ce malam musamman ma waɗanda suke mutakallimai na ƙarshe-ƙarshen nan wa ha'ulai firqatun shadza min alfirqil falasifa amma su kansu mutakallimun wasu ƙungiyoyi ne shazzai daga cikin ƙungiyoyin falasifa da suka gabata suna ɗan ɗibowa suna sawa cin harkansu shi yasa ɓatan nasu ta ɗaya wa maƙalatihim wahida fi maƙalatil ƙaumi hatta ƙila maganganunsu da na da da na yanzu kusan maganganu ne iri ɗaya har ma ake cewa inna laysa fihim man yaqulu bi qadamil aflak ghayra aristo wa shi'atihi maganan da kawai suka samu shan bamba a tsakaninsu shine wai duniyan nan tana da farko kun san mun yi maganan wajen aqidin mu'tazila ko wai duniyan nan ko wai tintina haka take ba wani farko to in ba ta da farko to ko ba za ta yi ƙarshe ba kun gano wannan da kyau ko to aqidan aristo shine duniya ba ta da farko to ko ba ta yi ƙarshe ba za a ta rayuwa ne ana haihuwa ana mutuwa ana haihuwa ana mutuwa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa ammal batiniya malaci amma su ko batiniya babbazaratu yahudiya wannan irin yahudawa ne bazaraha abdullahi ibn maimun wanda abdullahi dan maimun ya dasa su ya shuka su suka tsoro alqaddah alyahudi abdullahi ibn maimun alqaddah yahudi kaga ji ana magana ana cewa albadiniya to wannan ba yahudan shine mai gidansu يقول محمد بن مالك بن أبي فا بن أبي فضائل عن الباطنية wannan babban malami yayi magana dangane da su waɗannan batiniya yace wa aslu da'awatil mal'una asalin wannan tsinanniyar da'awar allati istahawa biha shaytanu ahlal kufri wa shaqawa wanda shedan ya ribace kafirai da waɗanda suke da tsiya ta dindindin duniya da lahira suka bi ta. Zuhura Abdullahi bin Maimun Al-Qaddah fil Kufa ba fara jin ɗuriyanta ba sai lokacin da Abdullahi ɗan Maimun ya bayyana a Kufa lokacin aka fara jin ɗuriyar ita wannan tafiyar. Wa ma kana lahu min al-akhbari ma'arufa kuma shi ba wani sananne bane. وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومئتين يا بيّن هجرانا لشكرة ريبيو دا سبعين دا شدا من التاريخ هجرة النبوية التاريخ هجرة شكرة ريبيو دا سبعين دا شدا يا بيّن يكفونا كيدر فنسب للمسلمين حبائل يزو يكفى تراكنا كمسلمين wabaga lahum fil gawa'il ya batar da da yawa ya rudar da su ya raba su da addininsu wala bisal haqqa bil batil ya dauko gaskiya da banna ya cuda waje da wa makaru ulaika huwa yabur Allah ya ce makircin irin wannan to wallahi bai zuwa ko ina yana watsewa ne waja'ala li kulli ayatin min kitabillahi tafsiran kowace aya ɗaya da ka gani a cikin littafin Allah sai da ya mata tafsiri na musamman. Wani kulle hadisin an Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ta awilan, sannan kowane hadisi na annabi sai da ya mai tawili. Wa kana hazal mal'un, malice wannan tsinanni ya a taƙidar Yahudiya, aƙidan shi aƙidan Yahudanci ce, wa yuzhirul Islam, amma a bayyane sai ce ya bayyana musulunci huwa min al-yahudi shi yana daga cikin yahudawa min waladi shala'la'a ko yana daga cikin ‘ya'yan shala'ala min madinati sham yuqalu laha sa salamiya mun gano wannan kyau ko daga wannan gari ya fito daga ƙasan sham ma da ce karanta littafin kashful asrar albatiniya li muhammad bin malik bin abi fada'il a shafin 31 zuwa shafin 33 ya cikakken bayani akan wannan muguwar kungiya na batiniya fa hazihi usulul firaq al mubtadi'a fil islam ma ce wannan shine tushen waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bid'a da ake danganta su da musulunci wa awwalu man da alaha farkon wanda ya fara kira da kuma farkon wanda suka fara yin kira dangane da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bida'a wa bassa hafil umma kuma ya fara yaɗa wannan muguwar aƙida cikin al'umma min ula'ikal kafara daga cikin waɗannan kafirai wa zanadiƙa da waɗannan zindiƙai alhaƙidi na alhazar din wanda suke da mugun nufi ga wannan addinin kun ji asalin ko su wane ne kun ji sunan sahabi ko kwaya daya dama babu ne fanzur ayyuhal muslim malaci ya kai musulmi ka tsaya ka duba kaifa anna hazar rafidiyyul khabir yanda wannan mugun dan shi'a yubarri'u ha'ula'il kafara yake wanke waɗannan kafirai wal mulhidin da waɗannan ‘yan wuce gona da irin ‘yan ta'adda, mimma ahada suhu minal bida'atil azima, minal bida'il azima, na irin abubuwan da suka ƙirƙiro na babban bida'a, wa ma na taja an ha mina sharrin azim, na irin abubuwan da kuma suka faru na sharri mai girma ya wanke su. Wata firriƙi liwahadatul umma wanda suka zo suka watsa haɗuwan kan musulmi, wa yalsika hadhihi tuhuma sai ya rika danganta wannan tuhuma ya sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sahabban annabi mun gano wannan da kyau ko za'iman anna hadhihi al-firaq yana mai riya cewa waɗannan ƙungiyoyi innama nashi'at bi sababi ikhtilafihim wai sun faru ne sakamakon sabanin sahabbai wa annaha tarju ilaihim kuma kowace kungiya aka mulmulata to tana komawa kan sahabban ne fa alaihi minallahi ma yastahiq Allah ce Allah ya mai abin da ya cancanta jama'a kalli tsaban son zuciya ga waɗanda suka kirkiri banna ya biya wanke su tas ya ce ba su da laifi ga waɗanda ba su komi ba kun gane wannan ya zo ya kwashi laifi ya ɗora masa ya ce su ne masu kai ayyukan banza saboda su masu laifi ya masa tafi su tafi ba su komi ba su marasa laifi kuma ya bi su gaba ɗaya ya ɓatanci a kansu jama kalli wannan rashin adalci malam ya biya warware waɗannan bayanan duka kunjin da ake duk sanda mutum ya faɗi magana baka yadda ba natsuwa kake yi in ka natsa sai ka bi sai ka warware maganan da ya kawo duka kakkai mai ƙarya karkai zagi karkai fushi amma daga lokacin da kasa ɗaya daga cikin wannan ko sai Allah ya cire hannun shi akan ka ko da gaskiya za ka kare yanzu sahabbai bai tabbata abin da yake masa zargi ba cewa su ne suka ƙirƙiri waɗannan ƙungiyoyi na batattu sabon manzan Allah mutanen kirki ne ɗari bisa ɗari ba su da laifi ko ƙwaya ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau ba su laifin ba kuma ma ba su da shirin yi har Allah madaukin sarki ya dauki ransu don ke kallo a kalama sahabi cewa wai sahabi yayi wallahi alazim jama'a bai tabbata sahabban manzon Allah sun yi shi ba su hasali ma sun zo da abin da ya dunkule al'umma waje ɗaya ne ya mulmule su har ma suna kyaman duk abin da zai kasance na sabani ne da walantana ce wai su ne asalin waɗannan al'amura na kafirci abubuwan da ake tar da su wanda ba wanda ya ba mafaruwan waɗannan abubuwan jama'a muna gane wannan da kyau ko to haka malam zai bi gaɓoɓin wannan littafi gaba bayan gaba sai ya biya warware su kaf ya bayyana al'umma asalin inda gaskiya take banna kuma a rushe ta kuma a yi mata tawaye a tabbatar ba a tare da ita ina fatan kun gano wannan da kyau kuma za ku fahimci dama can 'yan shi'a su a haka suke Allah ya sauwaka sannan sai malam ya ce da'awal mu'allifi أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية والرد عليه wannan marubuci littafi tijjani assamawi wanda ya ƙware wajen cin mutunci da ɓatanci ga addinin musulunci da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙazamin alƙalamin shi bai ƙafe ba har sai da ya da'awan cewa wai sahabbai ba su yi biyayya dangane da al'amarin manzan Allah da ya umarce su a lokacin sulhun hudebiya ba da kuma raddin da malin ya tattala zai mai kan haka ku ji abin mamaki irin bajintan da sahabbai suka yi a hudebiya maimakon a yaba masu ko kuma kun ji zagin suke mutanen da suka zo wannan yakin wanda ko kaman wannan na kayan fada ba su ruko sun zo da shi ba wai kuma su ne ake kokarin za a ci mutunci a bata a yau shi fa makiyinka ko in ka fada ruwan zafi ma sai kwala ihu ya ce ka tada musu da kura baka baka mai gwaninta kwata-kwata Allah ya sauwaka قال المؤلف marubucin wannan littafi ya faɗi a shafi na 93 tata unwan ya kafa kanin labari da cewa as-sahaba fi sulhil hudaybiya wai as-sahaba fi sulhul hudaybiya ma yasa ya sa mu yawo din shadda ba a mata shadda hudaybiya ake cewa hudaybiya ina fata mun gano wannan da kyau بعد أن ذكر على وجه الإجمال خبر صلح صلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباين دا أجمل لنشي يكاو لابار ونن صلح مع قريش wanda annabi ya tare da ƙorashawa ala shiruɗin ma'arufa a bisa wasu sharuɗa da aka sa sanannu da kowa ya san su lakin na ba'adar sahaba لم يؤجبهم هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai dai wasu daga cikin sahabbai irin yadda annabi ya tinkaru wannan sulhun abin bai masu daɗi ba mun gano wannan da kyau ko wa araduhu fi zalika kuma har sai da suka yi annabi cece in ce ma'ana suka ce su ba su yadda ba mu'aradatan shadida suka yi musun wannan abu musu mai tsanani waje umar bin al-khattab duk wannan maganar fata jani a sama yake faɗinta cewa sabai yanda annabi ya mu'amalanci sulhun bai masa daɗi ba har ma sai da suka fito na fito da annabi suka gaigaya mai maganganu to wai sayyidina umar ya zo faƙala ya ce alasta nabiyallahi haqqan kai manzan Allah shin kai ba annabin Allah ba ne na gaskiya? Ƙala bala, annabi ya ce haka abin yake. Ƙala Umar wai sai Umar ya ce alasna alal haƙi ba muke kan gaskiya ba, wa aduwana alal batuli su ko maƙiyanmu suke kan ɓanna da ƙarya? Ƙala bala, annabi ya ce haka abin yake. Ƙala Umar, sai Umar ya ce, Falima nu'uta addaniya fi dinina, don menene aka ba mu ƙasƙanci cikin addininmu idan, shi da muke kan gaskiya. Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, wai sai annabi ya ce, Inni Rasulullah, kai Umar, ni ne manzan Allah. Walastu a asihi, ba zan taɓa saba ma Allah ba, wa huwa nasiri kuma Allah mai taimako na ne. Ƙala Umar, sai Umar ya ce, Awalasta kunta to haddithuna anna sana'atil baita fanatuf yau ba kai ne ka gaya mana cewa za mu zo mu tarar da Ka'aba har mai dawafi ba? Ƙala bala, Nabi ya ce, Ni ne na gaya muku. Sai ce, Afa akhbartuka anna na atihil am sai annabi ya ce ma Umar da na ce maka za mu zo din na baka labari cikin labarin da na bada a baya cewa a bana zami qala Umar la sai Umar ya ce "Ah, baka ce mana lalle sai bana ba ya ce "Mm-mm." fa innaka atihi mutawwifun bihi lalle zaka zo kuma zaka yi tsawafi to malam sai ya dige dige ma'ana maganganun da yawa ina fatan mun gane kun ga dai sulhun hudaybiya abin ya faru ko kuma kowa ya san bajintan da sabai suka yi ko to kaga a cikin bajintan ma sai da aka leko wasu abubuwa aka ce ku kalla daga daidai nan sun yi ba daidai ba ku duba ba su kyauta ba a waje kaza ila an ƙala yi maganganu masu yawa har inda yake cewa walamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya ƙare min kitabis sulhi na rubutun wannan sulhu ƙala li ashabihi sai annabi ya ce masahabbai ƙomu fanharu kowa ya miƙe ya soke taguwan shi sun mahaluku sannan kowa ya aske kan shi fawallahi ma kama minhum rajulun ce wallahi cikin su ba mutum ɗaya da ya miƙe hatta qala zalika thalatha marratin har sai da annabi ya faɗa haka so uku falamma lam yamtathil li amrihi minhum ahadun yayin da ba a samu mutum ɗaya daga cikin su yayi ma annabi biyayya ba mun gane kawai kenan in sahabbai sun yi laifi an zage su Ali na cikin sahabban shi ma shi ma da annabi ya umarnin ya bi to me yasa aka ware shi kuma shine sakataren wahayi wala ta'rifannahum fi lahanil qawli shi yasa a cikin karatun da muka yi dazu ku kiyaye duk wanda yazo ya zagi wani ya zage shi ya zage shi yana gama sai ka ce to kai zagi gaman naka kuma ka faɗi nawa dan ni ba masumi bane kamar yanda wanda kake zagi ba masumi bane yanzu waɗannan sahabbai yanzu an gaya mana laifin wa Umar da sauran sahabbai to Ali na cikinsu kuma ga shi da kanshi yake cewa walam yamtafil li amrihi minhum ahadun kenan Ali yayi musharaka da su wajen ne wajen wannan laifin amma ba za a kawo ba wada'a halikahu yace thumma dahu sannan sai annabi ya shiga tantin shi thumma kharaja sannan ya fito kaga makiri akwai maganin da ya boye a daidai nan dan sanda ya shiga ya samu matan shi ne ummu salama ya ce na umarci mutane su yi aski su yi yanka sun ƙi sai ta ce ab ai manzan Allah ka je ka fara ni ina fatan mun gane kai kai ne wanda za ka fara aikin baka yi ba ka ce su yi su kuma suna ganin a wannan abu anya ba fa haka ake yi ba kun gane wannan da kyau ku to ta ba shi shawara wai dan kar a ce wai ummu salma ta ba da shawara a yaba mata a mata addu'a shine makirin ya ɓoye saboda bai santa kawai sai ce sun maharaja sai ya fito falon yi kallim ahadan kaji makareci wai bai ce wa kowa komi ba minhum daga cikinsu bi sha'in hatta na harabba da na tambiye dihi don dama annabi da ya fito bai ce masu komi ba zuwa ya soke wada a halikahu ya kira mai mai aski fa halaka ra'asahu ya mai aski falamma ra'a ashabuhu zalika da sahabbai su ga aiki kamo fa naharu suka mike suka yanka suka soke raƙuman su waje ala ba'aduhum yahluqu ba'adan suka rika majunan su aski hatta kada ba'aduhum yaqtulu ba'adan kai ka ce wani ma zai fada da wani saboda gaggawan shi ma sai an aske mai kai yanzu ne abin suka nan to wai shine laifin su wasu yau manzan Allah biyayya ba sun mai kulu ba da zalika mu'allikan to dai kawo waɗannan bayani duka sai ya ƙarin haske ya ce hal ya ƙabulu aƙilun ƙaular ƙa'ilina bi anna sahaba kanu yamtathiluna awamira rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu akwai wanda zai yadda da irin waɗannan maganganu na irin waɗannan mutane da ke cewa wai sahabbai suna yi ma annabi biyayya akan duk umarnin da ya ba su wa yanfudhuna ha kuma su zartar da wannan umarnin wa zai da wannan magana shigen irin maganan da ibn al-qayyim ya mana a cikin littafin i'lam al-muwaqqi'ina kun gano wannan da ku wai sahabbai ba sa jin magana ba sa kaza amma kuma saboda rashin jin maganan ne da su aka yi badar da su aka yi uhud da su aka yi ahzab da su aka je tabuka da su aka yi kaza da su aka yi kaza wasu su iyayensu ma suka kashe jama'a mun gano wannan da kyau ku wai ba sa ma annabi biyayya saboda kawai ya ce a aske kai wanda su kuma mafi yawancinsu suna aikin hajji a jahiliyan nan sun san ba a aski hatta ya bulgal hadiyu mahilla kuma ƙur'ani ma ya faɗa haka wala ta haluƙo ru'usakun kuma ƙur'ani ya ce kar ku aske kanku har sai hadaya ta kai wajen yanka ta to nan kuma an ce su aske kai hadaya ba a kai ta wajen yankawa ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma hadiyar ma bata kai ba wannan irin sabon hukunci ne to sai tunani ya shiga kwalwansu sai ba su yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma sun saba yin abu in suka yi annabi ce dan me kuka yi wata rana yana sallah sai suka gacar takalmi yayar sai suka cire suka yar ana gama sai cewa ya sa ku ni nawa gashi gashi gashi kuna ku fa misali jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku da ya zo yayi ba su yi ba kuma da yayi amma dai barin ajiye raddi bari sai malam ya zo ya da kanshi to shine sai mala yake cewa fa hazihi alhadisa taqaw alaihim ma yarwuna mala yake cewa wannan abin ya faru na wannan harkan na sulhun hudaybiya ma yarwuna abinda su kansu ruwaito kuna fahimtar wannan da kyau ko za abin da yake nufi mu ma ahlus sunna mu ruwaito mun gano wannan da kyau ko taƙatawa alaihim ma ya runa ya ce wannan abin da ya faru taƙatawa alaihim yana yanke hukunci kai tsaye kansu cewa sabai ba sa biyayya ga annabi sannan kuma su kansu sahabban ai su kansu ahalus sunna sun ruwaito kisa a cikin littattafansu fa hal sallama umar bin al-khattab huna a daidai nan sayyidina umar ya sallama ma annabi ولم يجد في نفسه حرجا بما قضى الرسول صلى الله عليه واله وسلم canike ya sallama da Qur'ani yace duk hukuncin da annabi yayi karka ji kaikayi a rai ya annabi zai yi hukunci sannan shi Umar yazo ji kaikayi kuna fahimtar wannan da kyau ko sun malayi ji fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima wai wannan ai da sai a dauko ta kulluman sulhun da annabi ya ce ma alu goge Muhammadun Rasulullah shi ya goge shi ma ya ji wani abu a ran shi ce hannun shi ba zai goge Muhammadun Rasulullah ba shi ma ya annabi me ya sallama ma hukuncin annabi jama'a irin wannan ko ba duka ba zagi ba bakan magana duk wanda ya ce kaza kawai sai a maida mai da irin abin da ya ce din kawai simple Allah ya sa mu dace to shi ne sai ce am kana fi mawqifihi taraddudun fi ma amara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anya mutumin nan bai shiga taraddudi cikin abin da annabi ya umarce shi ba kuwa wa khususan fi qawlihi alasta nabiyyan lahi hakan shin ba kai ne annabin Allah na gaskiya ba aw alasta kunta tuhdithuna ila akhirih ba kai ka ba mu labari kace kace kace har zuwa karshe ba kun jina ku وهل سلم بعد ما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الأجوبة المقنعة شين يا سلم مع النبي ضد waɗannan an san shi da annabi ya bashi waɗanda suke kamsarwa kalla bai sallama ba lam lam ko lam yaqtani bai gamsu ba bi jawabihi da ansan da annabi ya bayar kaga wannan takadarin ya kamata a kira Umar ne a tambaye shin ka gamsu ko ba gamsu ba wai shine yake a ran bakin Umar wai bai gamsu ba wa zahaba yas'al Ababakarin abin da zai sa mu gane bai gamsu ba dan gashi ya je tambayan Abubakar la as'ila nafsaha wannan tambayan da kanta ina fatan mun gane wannan da kyau ko bai gamsu ba ya gama shine malai dige dige maganganun nashi na da tsawo sai ce wal jawabu an haza ansa da martani akan waɗannan maganganu da yake faɗa mun gano wannan da kyau wai abun mamaki sanda muka je wa'azi azari wai sai ga 'yan shiya sun rubuto mala albani tambaya wai me za ka ce game da gonan fadak a game da fadak kawai wasu ma ɗan shi amma ko da ke ɗan shi an ƙauye ne in ba gaba kamar albani ka ce za ka tambaye shi fadak wasu tunaninsu ku bai ma san fadak ɗin ba ina fatan mun gane wannan da kyau da ya tashi ya ce wata gona ce da 'yan shiya suke kaza duk gaba ɗaya kawo maganganun duka sai ce misalin wannan kawon misalin a cewa cancan gini ya cinye ma abubakar gumu gona ina fatan mun gane wannan da kyau mai hankali zai ce kai ƙarya ne ba a san abubakar gumu ba ba a san cancan gi ba ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda ya san su ba zai faɗi wannan maganar ba za mu yi wannan magana a can gaba don zai kawo wannan magana za mu buga misalai da mai da martani a kai Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum